الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أكمل المخلوقات سرا وجهرا صلى الله عليه وآله وسلم أقرب الممكنات إلى الله فتحا وعودة صلى الله عليه وآله وسلم أتقى الأتقياء إنسا وجنا وملكا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نبينا ورسولنا وشفيعنا وحبيبنا وملاذنا وشفيع صدورنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته الأخيار وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ينقوى الأمة المسلمين farawa da ku da muke haɗe da ku jiki da jiki a wannan zawiya tamu mai alkhairi mai albarka a wannan la'asariyar da kuma ku jama'a da muke tare da ku ta tsamin kafafen watsa labarai gidan rediyo brc fm da kuma gidan rediyo albarka fm da mutanenmu na social media kowa da sunan shi da darajojin da allah yi wa kowa ina fara mana da gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار يو منا تكل أثرية العربة كما لا أثرية تأوكو a cikin wannan wata watan tara musulunci watan ramadana cikan hijira na jagoran halittun Allah gaba ɗaya annabinmu Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama hijira shekara dubu da ɗari hudu da shekara arba'in da biyar mun kuma dawowa za mu ɗora daga yadda jiya Allah ya ƙaddara jiya muka tsaya a cikin wannan aiki mai wahala aikin da hadisi zai yi magana da maganan mahalici mara farko mara ƙarshe muna fata Allah ya taimake mu ya fahimtar da mu nassin a bisa daidai amin sannan muna roƙo Allah ya ba mu aron dama da zarafi mu isar da shi wa bayinsa a bisa daidai amin sannan Allah yi wa bayin nasa gamdakatar su fahimci saƙon a bisa daidai amin kuma Allah Ubangiji da mu da ku da su Allah ya rabotar da mu amin amin amin fa amin summa amin ya ilahal alamin a jiya mai karatu alarama malam abubakar muhammadul amin ya ja mana karatun da shekaran jiya ya karanta jiya muka ƙara sabata haƙƙin ta gurgudu aya ta ɗari da sittin da biyar yanzu kuma duk kuwatin lahi wa haulihi zai karanta mana aya ta ɗari da sittin da shida bismillah karama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين Ubangijinmu ya ce, Yana gaya mu masu imani mu ma Allah ya kaddara mu wanzuwa cikinsu game da abin da ya faru na ƙabiyar gazuwatu uhudin yake ƙara gaya musu ba abu ne da ya fita daga iradar Allah ba kuma abun ba suku cewa ya yi baya cikin makadirun Allah ba a'a wa ma asabakum wannan abu mara daɗi da ya shafe ku yau maltaƙal jam'ani ranar haɗuwan rundunonin nan guda biyu rundunonin gaskiya masu tsayuwan daka su kare gaskiya da rundunonin ƙarya matsayuwar daka sai sun tallata ƙarya ta danne gaskiya wayannan gayya guda biyu su ne ran da suka haɗu suka yi ƙirji da ƙirji da juna annabta da shekara goma sha shida aka yi wannan yaƙi na uhudu hijira kuma da shekara uku daidai shekara ɗaya tak bayan ƙare yaƙin badar wannan yaƙi na uhudu shi ma ya kullu cikin ƙaddarawar ubangiji sai Allah ya kira yawmal taqal jam'ani lokaci rana yini watan da wa'innan manya-manyan jama'u biyu suka haɗu to abin da ya faru da ku mara daɗin fa bi iznillahi inna lillahi wa inna ilaihi da sanin Allah al'izun huna al'ilm da sanin Allah Allah ya sani Allah ya kaddara Allah ya sa an rubuta a lauhul mahfuz da ku saba umarnin ma'aiki za ku canzu daga inda manzo yake a tsaya nan kuma ubangiji Allah ya kaddara yaƙi zai karye mu kowane mayaƙi dama ana gaya mashi yawmun laka wa yawmun alaika ba wani mayaƙin da kullum ya fita shi zai ci nasara ba ai wannan mayaƙin ba in dai irin annabawa a annabawan irin sayyidul wara sababi da sanadi ya sa wata ran an fita ba a sha da daɗi ba hannun ƙazamai to kowane mayaƙi yana da yinin da tasa ce shi zai yi rinjaye akwai bakari ne kuma wadda ba ta gaba ce nasara za a kansa sai dai bambancin yakin addini da yakin ƙara faɗin ƙasa da yakin mamayan tarkan arziki bambanci shi ne yakin addini idan ma mutum ya je gun yakin wani kafuri ya feɗe shi ya tsire shi da mashi ko takwabi to aljanna ya tura shi kaga kenan an samu mene an samu riba in kuma shi ne ya sa takobi ko ya sa maki ko ya sa kwari da baka ya harbe kafirin to ya rage kazamai a doron ƙasa kuma ya miƙa wa jahannama kalace ka kafirin kullum asara ta sani in shi ya yi kisa ya tura maƙiyinsa zuwa aljanna in shi aka karfi shi kuma rannan an miƙa shi wa wuta saboda haka wannan haɗuwa Allah ce fabi izinin lahi da sanin Allah aka yi haka ɗin. To, alhamdulillahi ya ce wa ma maɗin nan da Allah ya haɗa na nufin min alƙatli wal jarhi wal hazimati na daga kashe wasu ku da aka yi na daga rauni mai muni wanda ya taɓo ƙashi da aka yi jikin wasunku wal hazimati da karyewan yaƙin kai da ni mun san abin da ya sa sahabbai har za su ƙalƙala da gudu su ƙyale masoyinsu a dandamalin filin yaƙi yana ce ilayya ibadallah ilayya ibadallah bi ma'ana ilayya ya ibadallah ku dawo gare ni mana ya wanda Allah ya halitta don bauta kawai kai ka san abin da ya kai sahabi ya dare ya bar sayyidul wara kai ka san masifar ta kai musu ya zaura daga ma'aiki sai rijalai goma sha hudu sai mace guda ɗaya tak ita ce dattijuwa nusaiba mai alkunya da ummu amarata ita kadai sai rijalai goma sha biyar amma da ma'aiki ya kira kuma sai aka dawo kuma a haka ɗin abu wanda su kuma sun ji sun gani ba inda suka tafi sai bi hamza kan ma durƙusawa ya yi ya goyi ma'aiki ya hau da shi dutsen Uhud. Shi ɗayarsa ne ba wanda ya taya shi, ka duba zuri, ka duba nauyi, ka duba ƙarfi irin na saidul wujudi, kuma ka duba Uhudun, ba Uhudun ka ta yanzu wanda ɗan Adam don bukata ya rarrage ta ba wancan Uhudun ne, amma Abu Talha saboda ya tsira da ma'aiki, ya hana kafirai ɗaukar ran ma'aiki shi ɗaya hau da shi dutsen uhu kauna ba ta bayyana ba shi ma fa miki ne a jikinsa shi ma jini ke zubarwa amma ma zalika ba shi yake ji ba sayyidul wujudi yake ji alaihi salatu wassalam fa bi iznillahi ai fa bi ilmillahi da sanin Allah akai fabi izinillahi ai fabi qada'ihi da hukumtawar Allah haka ya faru fabi izinillahi ai fabi qadarihi na cikin ikonsa da kaddarawansa hakan ya faru to sai aka shigar da fa'un a jikin bi izinillahi sai aka kawo fa sai aka dora ta saboda ma'in wa ma'in a wannan lirabin yana wakiltan allazi wa ma'asa batku ko wa ma'asa bakku sannan ai wallazi asabakum shine ma'in allazi ce to sai aka saka fa'un a jikin bi'izinillahi saboda ya zama wato ya ba da ma'anan kaman shar'u jumla sai ta zama kaman shara'i shara'in da abu kazan nan ya faru ya faru ne saboda Allah ya so ya faru kuma alhamdulillah rabbil alamina shehun masu na'au imamin nuhatu shekun nahawiyin sibawaihi ya yadda da wannan li'irabin domin abin da ya kawo a littafinsa yana da wata jumla da ya kawo shi sibawaihi da ya kunsa tun hijira shekara ɗari da tamanin aka bi sunaki yau kuma hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar to shi hijira ba ta kai ɗari biyu ba ma har ya zo duniya har ya yi ɗalibta har ya nitsa ya yi iwo a kogin nahawu ya zama shehun nuhati ya zama imamun nahawiyin shine amr dan usmana wanda aka sani da sibawaihi sibawaihi yana cewa allazi qama falahu dirhamu ya ce wannan da ya miƙen nan ya cancanci dirhami ɗaya bi ma'ana abin nan da ya faru wallazi asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi idnillahi ya dace da sibawai ya ce a fassara wajen da haka Allah ya ji kan sibawai mu kuma Allah ubangiji ya ba mu albarkacinsu sai Allah ya ce wali ya alamal muminina saboda Ubangiji Allah yana so wannan shine ake ce lamu sababiya ko lamu ta'alil wali ya alama shi sa ka ga mim din ya tashi daga rab'a wato damma kenan ya koma ga nasba saboda dama daga cikin annawasibu da suke kaiwa fi'ili mudari'i wasalin fat'a akwai lamu ta'alili wal ya'lamal mu'minina saboda Allah yana nufin ya sanar a gane sahabban da suka tabbata suna fada imani wanda kuma suka yi zagon ƙasa suka janye sojojin ma'aiki sama da mutum ɗari uku shine abdullahi bin ubay bin salul shine ra'asu munafiqil madinati shi ɗayansa da farfagenda da zuga sai da ya mayar da wadda an shirya za ta fi uhudu da su za su taya ma'aiki yaƙi za su kare addinin Allah sai da ya san yadda ya yi a maganganunsa da makircinsa ya rasar wa annabi sojoji sama da ɗari uku ya komar da su madina kai ka san komi yawan sojojin nan aka ce masa an yoye soja ɗari uku komai yawansu ka je san ba karuwa rundunar ta yi ba raguwa ce to shi shi abdullahi bin ubai sai baban jafir dan abdullahi ansari sai bi abdullahi dan amru dan haram sai ya bi shi ya ce ku ji tsoron Allah ya ma'aiki zai lissafa da ku a fito uhudu da ku sannan kuma ku zare jiki za ku koma ku ji tsoron Allah ku zo ku yi yaƙi don Allah, ku zo mu ba da kariya wa manzon Allah. Ban sani ba a cikin wannan kalma kaji mai muni? Nace a cikin kalman kaji ya gaya musu ɗaɗɗata? To, amma da ya yi shiru sai Abdullahi bin Ubay da mataimakinsa a munafunci Abdullahi bin Naftala. sai suka ce ai wannan fitowar da Muhammad ya yi yanzu mun kalle ka mun ga fitowar ba ta yaƙi ba ce ya fito shawagi ce ko kaji wata terminology wadda munafiki ya tsire ta wannan sahabi abdullahi dan amru dan haram baban sai bi jabir bin abdullahi al-ansari yana ƙara ga hankalinsu su kuma suna ƙara gaya mar wai da sun ga alaman da gaske yakin ya fito yi ai da sun tsaya an yi amma gani suke ƙarshen ta ma kawai kilisa za a yi sai a koma makina da ya bi su suka ki juyowa ya ƙara bin su suka ki juyowa kai sai ransa ya ɓaci da ransa ya ɓaci sai ya gaya musu don su san ko da su ko babu su Allah Ubangiji zai cika addininsa sai yake cewa da su izhabu a ada Allahi shi kenan ku maƙiyan Allah ku yi tafiyarku fasa yugunillahu wa rasuluhu an kom da sannu da Allah da manzansa za su wadatu barin neman ɗaukinku ku je kawai shi kenan kaga shi da yake na da rabo na gama gaya musu inda ya raka su ba su dawo ba na dawowa sai ya tadda shahada a uhudu kaga ya je gayyatun su zuwa ga aljanna ba su da rabo ciki shi kuma na dawowa kaifin takwafin kafir ya aika da shi aljanna wa ya rabauta abdullahi ibn ubay ya rabauta a'a abdullahi ibn naftala mataimakinsa a nifaka a madina ya rabota a su dakaru 398 ɗin su ma sun rabota a a amma abdullahi ibn abdullahi ibn amr ibn haram al-ansari shi ya rabota dan na dawowa da wannan takaici na sun juya wa ma'aiki baya shi kuma a nan ya gamu da shahadarsa a nan uhudu ubangiji Allah ka kaddara mu cikin marika gaskiya masu kuma fada domin tabbatar da gaskiya a jama'ar musulmi abinda muka fassara nan da wannan zagon ƙasa da wa'innan kafirai marasa uniform da shi munafiki kafiri ne mai identity card sai waje waje sai ya gwada masu kuna ka gane shi kafiri ne amma shi kuma kafiri shi ya dinka uniform ɗinsa a fili yasa Allah ma yake kul ya ayyuhal kafiruna aka kira su da uniform ɗinsu da ofis ɗinsu da ran ɗin da kowa ke da shi to su wayannan munafukai ne kafirai ne amma matsorata su ba su bayyana kafirci ba saboda kada a yaƙe su amma kuma sun yi kalmar shahada ta ƙarya ta yaudara to wannan zagon ƙasa da muka lissafa da rashin dawowansu da irin kalman da shi abdullahi bin ubay bin salul ra'asu munafiqil madinati ya faɗa in ka ɗauki tafsirin al-imamu muhammad bunu jarir kana magana abu ja'far ne tsabari wadda aka yi janazansa sun hijira shekara ɗari uku da goma na da tafsirinsa maɗaukakin tafsiri karɓaɓɓen tafsiri mai suna jami'ul bayani an tawili ayil qur'ani domin samu ya kawo wannan a mujalladi na uku shafi na ɗari da goma sha ɗaya bayan nan mun sake samu cikin tafsirin nan shi ma mai cike da hujjoji da dalilai tafsirin al-muharrarul wajiz littafin da al-imamu Muhammad bunu Atiya ibnu Atiya kuma hijira 383 ya bar duniya kun ga sai da imamu Dabari ya jima a kabari shi Dabari hijira 310 aka bi sunaki amma ibnu Atiya hijira shekara ɗari uku har ma da tamanin da uku to ya kawo shi ibnu atiya a tafsirinsa al-muharar wajiz a mujalladi na uku shafi ɗari hudu da goma sha uku jama'ar musulmi Allah ya san mumini ko bai san mumini ba Allah ya san munafiki ko bai san munafiki ba ashe wali ya alamal muminina ai wali ya zahara Allah yana so ya bayyanar ne wanda bai san wani munafiki ba ne to bari guguwan uhudu ta fallashe shi a gane munafiki shi ne magana amma ubangiji Allah ta'ala la yakfa alaihi shay'un fil ardi wala fil sama haka ne kuma Allah ya kewaye komai da saninsa wannan ayar abokiyar tafiyarta ce awala ma a sabattun musibatun wannan ma tsori ne kan wancan to amma jiya mun yi da ku sha mun yi dajiya wa abin da ya shafi kadiyar udu yau kuma za mu fara aikawa da difa'i ga janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yau uku ga Ramadan za mu fara rama wa ma'aiki, za mu fara kai ɗauki wa sayidul wara, za mu fara abin da zawiya ta saba shine da an ce annabi bai kai ba, zawiya ta kan cewa mai faɗan ƙarya kake ya kai har ya wuce. Jama'ar musulmi ban sani ba, kuma na tabbata ba ni kaɗai ba. na biyar da ake ƙoƙari ƙarfi da yaji sai an gwada ma duniya ma'aiki fa tuba ya yi musulunci. Iyakan ɓarna da ɗan adam zai yi ya dubi ma'aiki ya ce sai da ma'aiki ya bauta wa abin da ba Allah ba tsawon lokaci. tukuna ya musulunta ya dawo musulmi muwahhi wanda suke da manyan wayoyi kan yanzu maganar nan ta globalization sun gaggani wani mutumin Ghana da dai ire-iren su nan suna nan latu adu wa latu latu adu wa latu lallai ayar da ake ƙarya a jikinta ake nasabta wa ma'aiki kazamta kasan ba ta kazamtan da ta kai duka wa gunki dukkan kaba'irai ba ta wuce ɗan adam ya duka wa katako ko ya duka wa dutse ya ce wannan shine allansa to abinda aka ɗauka kenan aka ɗora wa jikin annabta da manzanci mu kuma muka ce a a la summa la fala wa bal wa al al al al malyunu kalla jama'a ubangiji ya ga dama ya faɗa a sura ta 93 suratul duha kan aya ta bakwai ya ce wa wajadaka dhallan fadi to ita wannan ayar ita ce ta zama musiba ga wasu dama can kakanunsu sun yi yaƙi da manzo Allah ba su yi nasara ba su kuma sun zo a makare ba su tadda ma'aiki na tabligi ba ya za su yi sai su ci gaba da ƙarasa aikin nan ɓarnan nan na kakanninsu to shi ne suka ce wannan ayar ita ta ba da tabbacin kafin wahayi manzo Allah ba a musulunci kaga faɗan maganan kawai a faɗe ta ka ji kawai sai ka ji duka da mu to shi mai faɗan kuma ka san abin da ya faru aljanna fa yake tsumaya ba da ya mutu ya aljanna ai shi ne ma ni ma tambayan da nake muku kenan ko kun san inda zai bi a miƙa mar wato ita aljannan ko ta zama ba ta da gata a gun me ita dai to ba zai ɗau maƙiyin masoyinsa ya sa da ayan da muke samu ta hamsin da biyu a sura ta arba'in da biyu suratu shure faɗin Allah ma kunta ta dari malki tabu wala liman suka ce to kun ji kun kuma ji wadda daga zalan da kuma ma kunta ta dari malki to abinda aka saba dai bahaushe ta yi yadda ba ƙasa nan ake gaggaman koko ko za ta yiwu ko ba za ta yiwu ba amma matuƙar ga ƙasa kuma ga 'yan kokawar in ka gaba a yi bato ɗaya ne ya gudu kuma bahaushe ya kuma ce ga wuri a a ga wuri a a yanzu in an bi fasarar nan taku ga wuri ga waina to ina wuri za a ci wainan ashe abu uku za a haɗa tukuna sai ciyayyan ta yiwu ga wuri abun sayan me wainan ga kuma wainan ya toyu ga kuma wuri da za a yi ajalin wainar abu nawa zai zama ga wuri ga wuri ga waina to wannan ga sai ku biyo mu mu kirga wannan ayar wajadaka dallan fahadin da muke samu ita ce aya ta bakwai a sura ta casa'in da uku to ita za mu ɗauka mu bi mu bi mu bi sai mu ba wa ma'aiki kariya kuma mu tabbata ƙarya suke yi ma'aiki bai taɓa yin jahiliya ba ma'aiki bai taɓa bauta wani abin da ba Allah ba Allahu akbar masu fassarar farko masu rabo suka ce wace daga dalan ai wa waje daga fi ƙaumin dalalin fahadahumullahu bika Allahu akubar kabirar ta ji majamu'a malaman tafsiri tashin farko suka ce abinda Allah ya tura na ma'anan wa wajadaka dhalan fahadi suka ce ai Allah ya same ka kai a cikin wasu mutane ɓatattu kasan su a cikinsu manzon Allah ne farkon annabi a ciki don nabiyullahi Ibrahim alaihi salam kusan tsakanin Babila da Falastin da wani yanki na Misira nan ne yi mafi tsawon rayuwarsa amma dai nabiyullah Isma'il da ya girma a nan ya yaɗa zuriya a nan ma'aiki ya zama jika gare shi to su ku faru ƙurefin a taso musu mai gaya musu ƙul huwallahu ahad to ma'aiki shi ne farko sai Allah ce na same ka cikin wasu mutane wadda bata ya kewaye su kuma fahadahumullahu bika sai Allah shiryar da su da samuwanka ya rasulallah wannan fasara da muka yi manya irin su imamul kalbi kana maganar muhammad bin sa'ib abu nadaril kufi da irin su imamu nalfarra akan wannan ma'anan suka tafi shi kuma babban malamin nan na tafsiri na duniya al-imamu al-mufassir al-lughawi al-usuli kana maganin imamu suddi imamu suddi abin da ya faɗa wa wajadaka dallan fahade ai fi qaumin dalalin fahadaka ila irshadihim wannan kafara fa tana kaza ko da dai gaba ya karbi kaza amma Allahu akbar dan zawiyan mata san mazaje ne cike ba mataye bane tare kuma da karban kasa da jagaba yayi kenan fi qaumin dalalin fahadaka ila irshadi ka samu kanka cikin mutane batattu kai din Allah sai ya shiryar da kai da hikima ya baka ilimi ya baka bayani domin ka zama sanadiyan shiriwansu sun shiryu dalilinsa ko ba shiryu ba amma shi tuntuni a me yake a shirye fasara ta hudu wa wajadaka dalan ai wa wajadaka dalan anil hijrati fahadaka ilaiha mun same ka makka ta yi zafi ka kawo alheri an tare ka da jari ka zo da amfani an tare ka da cutarwa kana tunani ina za ka tura muminai su koma su yi addinin su ba tsangwama saboda su ma su samu kariya sai muka shiryar da kai cewa wasu yankin farko ka fara tura su habasha ka sake tura kashi na biyu zuwa habasha Allah ce mu muka kimtsa ma wannan dabarar har kuma aka yi dungurungun zuwa aka bar maka zuwa madina ita ce wa wajada kazalan fahada a fasara ta hudu. Fasara ta biyar wa wajada kazalan wa wajada ka nasiyan sha'anar istisna'i hina su ilta an ashabil kafi wa zil karnaini wa ruwa. Kasan Yahudawa sun yi gungu sun zo sun farmaki sayyidul wujudi suna so lalle a nan ba tare da ya motsa ba ya gaya musu suwaye suka taɓa shiga kogo suka shekara ɗari uku da goma amma ba ƙasa inda ya ci jikinsu sannan kuma Allah ya raya su suka fito daidai iya shekarunsu yadda suke faccen su bai ƙaru ba suman kansu bai ƙaru ba tsayi ko kiban ɗaya su bai ƙaru ba suka ci annabi ya gaya musu suwaye wannan suka ce kuma ya gaya musu akwai wani mayaƙi in ya sa kai ya doshi mahudan rana babu gari ko birni ko daula da take tare shi sai ya tari ƙarshen duniya yana yaƙi wai ya gaya musu waye shi suka ce kuma ƙarshe ya gaya musu tun daga kwanyan mutum zuwa tafin kafan mutum zuwa yatsotsin mutum zuwa ido hanci halshe ina ne rai kake ita rai ina ne station dinta yanda kai tsaye kawai a nan take wannan tambayoyi kan ku ce tambaya ce ta a sani a'a wai ba su yadda annabi ya fi su ba ne ana kiran wannan yatin ƙeci suka manta kuma shi annabin da Allah ba suke sirri ba shi kuma Allah wa asirru qawlakum aw ijharu bi innahu alimun bi zatil sudur sun manta ba su sani ba bai wuce sarkin hasada to sai ma yake ce ku dawo gobe sai bai ce in sha Allahu gobe don gaya muku ba goben suka zo jibrilu bai zo da amsan ba ya ce ku yi haƙuri ku kuma komawa ku taho gobe suka yi dariya alamun sun ci gari a gani goben suka zo jibrilu bai kawo amsan ba to cewa ma'aiki da ya ce ku zo gobe suka zo jibril bai zo ba kuma kun san wa ma yantiqu anil hawe in huwa illa wahyun yuhi bai magana sai in ji Allah to Allah kuma bai aiko ba cewa da yake ku je ku dawo gobe suka dawo ke ku kuma komawa gobe da yake in sha Allahu ba wannan istisna'in wa wajadaka dallan sai muka same ka nasiyan sha'anar istisna'i muka same ka ka manta baka ce ma zumran nan ta yahudu in sha Allah gobe zan gaya muku ba manta wannan hina su'ilta yayin da aka mata yayin da aka ma tambaya an ashabil kahfi game da kisan waliyan nan ashabul kahfi mutanen birnin ar birnin ɗarsus ko birnin afsus wa zulƙarnaini da kuma tambayan da yahuda suka maka game da mayakin nan jarumin sarkin nan zulƙarnai da kuma rai to manta insha Allahu ita ce wa wajadaka sai muka same ka dalan nafiyan an sha'anil istisna'i hina su'ilta an asahabil kahfi wa zilƙarnaini warro kaji ba halakake aka same shi ba Allah ya isa wa mai fasara ta afuwan cewa ma'aiki ya manta ko ya manta ne bai ce in sha Allahu ba, to ya aka yi dalan za ta dawo a fasarar annisiyan sai mu ce e mu kuma komawa ƙur'ani dama alƙur'ani yi fasiru ba'aduhu ba'adan e mu kuma komawa sai muka koma suratul baqara sura ta biyu sai muka dubi aya ta ɗari biyu da tamanin da biyu sai muka samu a nan wa'innan masu fasarar suka samu fasarar wa waje da ka dalan ai wa waje da ka nasiyan sha'anin istisnai me ayan ta faɗa kusan aya ta ɗari biyu da tamanin da biyun baƙara kun san ita ce mafi tsayin ayoyi a ƙur'ani gaba ayoyin ƙur'ani a zauren a zauren imamu warshi ƙarƙashin gaban buzun imamu na fi'u imamu na fi'ul madani shi ya kyanke shi al'imamu warshu shi ya kyanke shi al'imamu ƙalun al'imamu ƙalun shi ya kyanke sai dai shi ƙalunu kurmani kurmani amma ma'addashi kurmani marawaici ya zama kurma wadda yake da riwaya takanas tasa sa aqra'u al-qur'ana بقراءة نافع المدني على رواية الإمام ورش على رواية الإمام قالون قالون شين عيسى بن مينا عليه السلام عيسى بن مينا رضي الله عنه أفول ما أذنته رضي الله عنه فأذور النافع an yanke gwanayen riwayar hadda guda biyu ga imamu warshu ga imamu kalu to imamu warshu ya ce ayoyin da suka zo a wannan littafi na qur'ani aya dubu shida ne da aya ɗari biyu da aya goma sha hudu to duka ayoyin nan dubu shida da ɗari biyu da goma sha hudu ayan da tafi kowace tsawo ita ce aya ta ɗari biyu da tamanin da biyu a cikin bakara tura ta biyu ubangiji na maganan bashi ya yi kiran ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidaini ila ajalin musamman faktubu wal yaktub bainakum katibun bil ولا ياب كاتب نن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبحث منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها نو ضعيفا نو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل Allah yana maganar yadda za a zana bashi ba da shaida da takarda a ciki sai yake wastaqidu shahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini farajulun وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ممن ترضون من الشهداء أن يذل ينتلل إهديهما فتذكر إهديهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا حظوا كرشي ممكن نيما أن تذل ihdehuma saboda idan ɗaya a cikin matan ta manta fato zakira kajin da suka samo ashe wa wajadaka dalan wa wajadaka nasiyan sha'anan istisna'i saboda Allah ya ce an tazilla ihdehuma abinda zaka ce inda kulla bashi a samo shaidu maza guda biyu sai aka rasa maza guda biyu da kyar aka samu namiji daya kuma yanzu nan za a zana takardar bajin Allah ya ce to farajulun wa mar'atan ya kawo namiji daya a samo mata biyu me yasa aka ce mata biyu an tadilla ihdehuma idan ɗayan su ta manta an tadilla wa wajadaka dalan an tadilla Allahu akbar Allahu akbar kenan ya tabbata addalal yana iya tsayawa a matsayin annasiyar sannan fasara ta shida wa wajadaka taliban lil qiblati fa hadaka ilaiha bayanan mun same ka kiristoci suna da kanisansu sun yi ma kanisansu alƙiblan yadda ka kalla sannan kai ma mun same ka kana mai shauƙin a yi maka alƙibla da kai da mutanenka yadda in za ku gana da Allah za ku fuskanta shine wa wajadaka dalan wa wajadaka ɗaliban lil qiblati mun same ka kana mai matsananciyar nema matsananciyar bukatan kai ma a yi maka alƙiblan kallo yayin ganawa da Allah. Shi kenan fahadaka ilaiha sai aka ce da kai zuwa ga alƙiblan sai aka ce ga inda za ka kalla. Kenan kaga an samu ma'aiki ɗaliban, zalan ɗaliban lilƙiblan. A fasara da muka fassara yanzu ita ce aya ta 144 ta tabbatar Allah na ce ƙannare ta tsalluba waje hika fi sama'i falanuwalliyannaka ƙiblatan tarbiha wannan kwaɗaituwar ma'aiki yana so a mayar da shi yadda yahudu a sauma'ansu suna da alƙiblan da suke gina sauma'an takalla nasara a kanisansu suna da alƙiblan da suke ginawa takalla kai ma kana so a baka to an baka zalan ɗaliban lilƙiblati ba maganan ɓata ba gafarta ma fasara na bakwai wa wajadaka dalan wa wajadaka mutahayyiran عن بيان ما نزل عليك فهداك إليه فيكون الدلال بمعنى التحير Allah mun gode sai muka same ka ya jakada na in ji Allah na gaya ma wanda isa a gaya mar shine Muhammadun Rasulullah sai muka same ka kana da wato gaugawan ai maka bayani kai ma ka yi ma al'umma bayani na wannan manzancin saboda kada wani abu ya zama bai je ga kunnuwan al'ummanka ba saboda tsananin kwaɗayin shirya da kake da shi a kan da muka same ka kana da kwaɗaituwa da haka to shine sai muka baka bayanin fassara ƙur'ani menene zai zamanto sai zama wawaje daka mutahayyiran an bayani ma nuzila alaika fahadaka ilaihi fa yakunu dalalu bi ma'ana tahayyur ba bata ta rashin sanin Allah ba a'a ba bata ta bauta ma wani Allah ba a ma'aiki na faɗaituwa yana shauƙin a cika mara bayani yadda zai masu sahabbai in ba su gane ta wannan logic din ba to a ka musu ta wannan logic din in ba su gane ta wannan gabar ba ya ka musu ta nan don shi ma'aiki ko yake kowa ma ya je aljanna jama'ar musulmi fasara ta takwas wa wajadaka dallan ووجدك بائعا في قومك فهداك إليه ويكون الضلال بمعنى الضياء mun same ka an fita da kai wajen gari tafiya ta yi tafiya sai guguwa ta taso da guguwa ta taso sai abokan tafiyanka sai suka tafi sai kuma kai ka tsaya sai da aka isa sai aka ga ba a dawo da kai cikin gari ba bayan kuma an fita tare da kai zuwa wajen gari to wannan ita ce sai Allah ya koro makiyinka abu jahil a kan dabba ya ɗauke ka shi ya maido da kai zuwa gida wa wajadaka za'ian za'ian ma'anan zallan anan za'ian fi qaumika fahadaka ilaihi wa yakuna dalalu bi ma'anar diya sai zama da ma'anan salwantan abu kenan wallahu akbar Allahu akbar Allahu akbar jama'ar musulmi me yasa wannan ma'ana wa wajadaka a fasara ta tara kenan mahabban lil hidayati fahadaka ilaiha sai muka same ka kana mai tsananin kwaɗaituwan a faɗaɗa shiryuwa birni da ƙauye hidaya ta isa ko'ina to da muka same ka haka sai muke nan sai muka baka mataimaka sai aka yi ta ba ma mutane tallan shiriya kuma sai suka ci gaba da amsa kira kenan wa yakunu dalal bi ma'anar mahabba wa wajadaka dalan wa wajadaka muhibban lil hidayati fahadi fahadaka ilaiha to ya za a yi abdalal ta dawo ma'anan almahabba sai mu ce e ka koma suratu yusufa sura ta goma sha biyu ka yi tigiyan aya ta casa'in da biyar za ka ga lokacin da annabi yaqub alaihi salam yake gaya wa ‘ya'yansa cewa ni ina jin ƙanshin yusuf inni la'ajidu riha yusufa laula an tufannidun in ba da ku ji tsufa da rudewa ta same ni ba sai in ce muku yau gidan nan namu a kan'an ya kaure banda ƙarfin yuzubu ba a jin komai to da ya faɗi wannan mai suka faɗa falutallahi innaka lafi dalalikal qadim qalu etotu yusufu su goma sha ɗaya suka ce tallahi rantsuwa da Allah innaka lalle kai baban nan namu lafi dalalikal qadim ai lafi mahabbatika li yusuf al qadim daka wa wajadaka dalan wa wajadaka muhibban innaka lafi dalalikal qadim ai innaka lafi mahabbatika libnika yusuf alqadim anan ne aka samu dalilin dal yazo da ma'anan mahabba Allahu akbar a gurguje ba samu dan abdullahi abinda ya faɗa shi kuma ya ce wa wajadaka dalan bi nafsika la tadri man anta fa'arafaka binafsika wa halaka waje daga dalan Allah ce mun same ka kai a kankin kanka darajojinka sai suka ɓuya maka baka san girman darajojinka a wajenmu ba wa halaka da kuma yanayin da ubangiji Allah ya shirya maka daga farko zuwa ƙarshe duka baka sani ba Allah sai ya maka kashafi sai ka san kanka ka san darajojin kanka ka san shirin da aka yi wa al'ummanka ka san faɗin aljannan mutanenka shi ne fa'ade maka shiye Allahu akubar shi kuma junaidiyu ya ce ma'anan waje daga dalan ya ce waje daga mutahayyiran fi bayanin kitabi fa'allamaka bayana ya ce mun same ka kana mai kwaɗaituwa wata ayar ka karanta mutanenka ba su gane ta nan ba domin kuma sai muka yi mai sai muka yi maka bayani dama dai ka san arrahman allama alquran khalaqal insana allamahul bayan to nan bayani ita ce fahadi dalan متحيرا عن بيان الكتاب الذي أنزل عليك يا رسول الله wannan kuma shi ya ba mu gabar abinda muke samu a sura ta nahal kan aya ta arba'in da hudu ubangiji ya ce وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون بالبينات والزبر bil bayyinati wazzubur wannan yana tabbata cewa wajadaka zalan wajadaka mutahayyiran an bayanin kitabi fahade ai fa bayyanahu laka ya rasulullah to abinda hali ke gwada minti no malam duka abinda hali ke gwadawa yau tafsirinmu da muka saka mun samu mun bar rara sama da minti goma saboda isharar da na samu kuma ba kada suka yi ba har ƙarshe ne amma minti goma sha ya zama ba mu cika ba to yau yanzu mallam bakar ya ce mintocin sun cika amma dai yau difa'in mu shine muna fassara wa wajadaka dallan fahade a makengemin malaman tafsiri da kuma inda muke shiga muke ɗauko ma'ana sura bayan sura to gobe kuma in Allah ya ja sauran marajun da ba shigo yau ba da su shigo kuma hatta majamu'a na malaman tafsiri amma dai ko kunnawa aka yi a kusa da kai ka ji ana ce annabi tubabbe ne sai da yi jahiliya malam ka tashi ka bar wajen shine zaman lafiya bacca maganan ma wai kai din ka kunna a kunna ma a ganga da kai to tashi ya kame ka in dai kana so ka zauna da ubangiji lafiya saboda haka gobe kuma in Allah ya yarda za mu ɗora ubangiji ya ƙara ma'aiki daraja ubangiji Allah ya ƙara ma'aiki wasila ubangiji Allah ya karya makiya ma'aiki ubangiji Allah ya ɗaukan sa kan masu cewa ma'aiki ya yi kafirci masu cewa ma'aiki ya yi shirka ubangiji Allah ka tsamar da mu sanda za ka ɗora musu bala'i ya Allah ka ɗora musu kadai kowa da bukatotinsa بين الجلد والدفع ما دعا فاتحة ما صلاة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سيقول إن شاء الله